biyar ga watan ramadan wanda ya daidai da 27 ga watan uku miladiyyar isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2023 muka sake tattaruwa a nan don dasawa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul fatiha a jiya mun kai ko mun tsaya daidai iyaka na abubu wa iyaka nasta'in mun yi magana kan ibada kwanan da ya wuce a jiya mun yi magana kan isti'ana yanzu za mu tashi faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ihdina siratal mustaqim lawan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ihdinas siratal mustaqim da shiryar da mu tafarki wanda yake miƙaƙe siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin tafarkin wa'anda kai yi ma ni'ima ba tafarkin wa'anda kai yi wushi da su ba ko kuma ba tafarkin wanda suka bace ba Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari a nan babu ibn kasir yana cewa lokacin da bawa ya kaddama ko ya gabatar da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yabo a gare shi da kuma girmama shi da jinjina mishi da sufofin shi wanda suka cancanta da shi to sai wajen yayi daidai a wannan lokacin bawa ya gabatar da addu'a shi saboda lokacin da bawa yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangiji dukkan halittu arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma kuma a gare ka kadai muke neman taimako idan lokacin da bawa ya gama yaban Allah da abin da ya cancanta da shi da sukokun shi wanda suka dace da shi ya jinjina shi ya girmama shi to ya kai lokacin da ya dace ya gayi bukatar shi Allah subhanahu wataala zai karba mishi shi yasa duka za ku gani a wannan sura shimfiɗa ce yi ma Allah yabo da godiya da kuma nuna tsarkake shi da ibada da kuma neman taimako a gare shi saboda duka wannan shirida ce ko da dan adam zaka tambaya wani abu da zaka wara kana zuwa kai sai kawai ka ce mishi ba ni kaza zaka ga koya maka ba dai ba yake da in ka zo ka yi ka roke shi sai ka gama gayin kwalalolin shi ka gama gayin sukofin shi ka gama gayin duk wani abu da ka sani da alkhairi wanda yana kankara da shi bayan wannan lokacin da ka shingida bukatarka za ka kai tsaye zai karba ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yana koya mu ladabin yanda mun tashi roƙon shi zamu mu wara da gode mashi da yaba shi da sunayen shi da sifofin shi wanda suka dace da shi suka cancanta da shi bayan shi sai mu zo ga addu'a ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu tafarki wanda yake mikakke hidina shine shiriya ko kuma hidaya ai Allah ka nuna mamu hanyar gaskiya ka nuna mamu hanya wadda ba ta bata ba ya Allah ka nuna mamu hanya wadda take miƙaƙƙiya wadda za mu bi don mu samu ciyara na gobe kiyama don haka shiriya tana cikin manyan abubuwa wanda ya dace mutum ya nema ko kuma tana cikin abubuwan da mutane suke nema menene wannan shirye shine Allah subhanahu wata'ala ya ba mutum ilimin gaskiya in Allah subhanahu wata'ala ya ba mutum ilimi wannan ilimin kadai ba zai isa ba har yau yana buƙatar ni yana buƙatar Allah ya shirye da shi ya ba shi ikon yin aiki da wannan gaskiya saboda mutane da yawa sun san gaskiya amma saboda wanda shirye Allah subhanahu wata'ala bai wabbaka su da ta bai datar da su da ita ba ba za su bi wannan gaskiyar ba sai su bi son zuciya su su bi son ransu alhali kuma sun san wannan gaskiyar kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labarin Yahudawa wanda yake cewa ya arikuna ku kama ya arikuna abna sun gani a cikin littattafansu sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sunayen shi da sifofin shi da komi nashi kamar yadda suka san biyansu amma wannan ilimin da Allah subhanahu wataala ya ba su ya karantar da sunna annabi suka san shi amma bai sa suka yi imani da shi ba idan shi yasa nan zamu ga ilimi shi kadai bai isa mutum haka ma in Allah subhanahu wataala ya dantar da bawa ya gani ga shirye ga gaskiya ya gane da ya san Allah ya sanar da shi ta to hayya kuma yana bukatar Allah subhanahu wataala ya bashi shiriya wanda za ta sa ya tabbata a wannan gaskiya saboda mutane da yawa za su zo suna masa gaskiya a ƙarshe kuma ka gani sun zari kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari wani daga cikin bayan shi cikin mutanen da suka gabata yake cewa wata alayhi naba allazi atayna wa ayatina fa salaka minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin Allah subhanahu wata'ala ya bashi ilimi da ya bashi ilimi kuma yana ya samu wannan ilimin kuma ya ware aiki da ilimin sai Allah subhanahu wata'ala ya aika shi ya kira wasu mutane to saboda Allah subhanahu wata'ala bai tabbatar da shi ba bai samu wannan shirya bata Allah ta ya tabbata akan wannan gaskiyar da aiki da ita har abada sai zai ba ta ba shaitan sai shaitan ya bi shi saboda mai ilimi idan ya zage Allah subhanahu wata'ala ya gamu masu ilimi idan suka bar aiki da ilimin su suka zage to sun yi shekaru bala'i shi yasa su shekaru ne ke bin su ba wai su ke bin shekaru ba sai Allah subhanahu wataala ce wa daga mai tabakani min rabawi sai ya zama daga cikin kawurai ya koma daga cikin wa'annan mutanen da ya je kira kamar yadda malamai suke gai a cikin littattafan su na tafsiri cewa da aka tura shi kira wa'annan mutanen sai suka bayi kuɗi suka bashi abubuwa na duniya da komi kawai sai ya bi su aka shiga sharholiya aka rayuwar duniya yammance ma abin da aka bashi na ayoyin na Allah yammance abin da aka aiko shi ne bakanan yarlawi sai kasance tare da wannan kafiran shi ma ya bi su ya zama kafiri da haka za mu gani a kullum kamar yadda muka gani jiya a kullum bawa zai roƙi Allah ya shiryar da shi ta farki wanda yake mikake so goma sha bakwai idan ma da yi nafila wasu za su iya cewa dan ne bawa zai dinga tambaya kullum Allah ya shirye da shi kullum Allah ya shirye da shi gashi kuma har ya zo masallaci yana sallah ya ka tunda duk wanda zai rike salloli ya za a ce ya kama hanyar shirya ko kuma a ce yana bisa tafarki wanda yake na gaske malamai suka ce saboda ita wannan shirye ta kasu kasusuwa da yawa kamar yadda za mu gani akwai shirya wadda take ta Allah subhanahu wata'ala ya datar da kai ne akwai kuma shirya wadda take ta hanya ce ga ta an gwada ma dalili ne ga shi an gwada ma ko kuma gaskiya ce ga ta an gaya maka ka bi ko kakka bi a wannan ya rage da gare ka shi ne ake cewa hidayatul tawfiq da hidayatul dilala Allah subhanahu wata'ala ya aiko da manzanni kuma ya sako masa da dalilin tawai dan mi ba dan kuma dan gaskiya ta zama kirkiri ga sanan kowa ya santa saboda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa ma kunna mu'allibi hatta na ba sa rasula ba mu kasance muna yi mutane azaba har sai mun aiko manzo har sai mun aiko ma wannan al'umman manzo da haka Allah subhanahu wata'ala bai wa mutane azaba ba tare da ya tsayar musu da hujja ba ya aiko musu manzo ya bayyana musu addinin su yanda ya kamata lokacin da idan ba su bi ba Allah subhanahu wata'ala sai musu azaba Allah yana aiko da kowace al'umma yana aiko mata manzo ya aiko mata annabawa su kasance suna kira da zuwa Allah subhanahu wata'ala wannan kiran da suke yi shi ne ake ce ma shari'a ta dalili kenan wannan kiran da suke yi su zo da hujjoji su dinga karantawa wannan ita ce ake ce ma hidayatul dilala Allah subhanahu wataala yana cewa akan manzon sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman haka muka sabkan maka ruhi alqur'ani daga wajen wasu malaman tafsiri suka ce a rahama ta ubangiji ita ce aka sabkan maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce alqur'ani ne girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san qur'ani ba bai san imani ba sai da Allah subhanahu wataala ya sabkan mai da su yace wa innaka latahdi ila siratal mustaqim lalle kai za ka dinga kira kira za ka dinga shiryarwa a kan tafarki wanda yake mikakke wannan ita ce hidayatul dilala wanda Allah subhanahu wataala zai aiko manzanni ne da hujjojin shi da ayoyin shi su gaya wa mutane kowa ya shi kowa ya yi cewa eh lalle wanga manzan ya zo da wani abu sabo to yanzu me ya saura wanda za su yi imani shi ma wannan ba kowa ba ne Allah subhanahu wa ta'ala yake mamantakar ya samu in ya ji wa'azi ko in ya ji kira na Allah da manzan shi ya karɓa wannan kiran ya imani da shi shi ma wannan kiran muna buƙatar Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da karɓa kira da karɓa kiran shi da kuma aiki da gaskiya da abin da ya aiko manzannin shi sallallahu alaihi manzannin shi baki dai idan mun ji shi yasa kullun zamu yi ta maimaita ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim wagaye shiriyar tabi da Allah subhanahu wataala ya ba bawa ikon bin gaskiya ya ba bawa ikon yin imani ya ba bawa ikon karbar da'awar da aka zo mashi da ita babu wanda ke yin ta sai Allah subhanahu wataala tawarko mun ce manzanni za su zo da ayoyi su gwade wannan aikin su ne kuma kowa zai ga wannan ayoyin ga suna a bayyane lokacin kuma za mu zo a tabin wadda shi ne yin imani saboda ganin ayoyi ko da ka yi imani da su allah subhanahu wa ta'ala bai wuka haka ba ba za ka zama cikakken mai imanin da su ba sai ka yi imani amma kana kai kawo a cikin imanin naka shi yasa allah subhanahu wa ta'ala yake ce wa manzon shi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha lallai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka shiryar da wanda ka ga dama sai dai Allah shi ne yake shiryar da wanda ya ga dama waga aya wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce ta sabka ne ga annabi lokacin da ya dinga fadayin babbanci Abu Talib yana fadayin ya shiga musulunci wanda ya kare shi ya doke shi ya rene shi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai yadda muka sani maraya kenan dan uwan baban shi shine ya doke shi ya rene shi kuma yana da ƙarfi a cikin Qurayshawa yana da magana yana da kalma in yayi magana ana saurara mushi ana ji suna tsoron shi wannan yasa ya kare Annabi sallallahu alaihi wasallam daga wasu cutoci na Qurayshawa duk lokacin da suka zaburo suka yi yunkurin su cutar da Annabi ko su kashe shi tsoron wannan bawan Allah sai ya sa su kasa ko kuma su haƙura su bar shi to wannan bawan Allah shi ne ya zo yana bin karɓi musulunci ba ya zo yana gadon rashin lahiya rashin lahiya da ba a zaton zai tashi rashin lahiya ta ajali sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana lallashin shi yana lallashin shi yana ce mishi ya am kawadi ya kai fafana kawadi kalmar tauhidi ka ce la ilaha illallah kalimatan wa hajju bika biha indallah wanda kalmar in kawale ta da ita ta zan kawa ma hujja ran gobe wajen Allah Allah subhanahu wataala ya bani ceton ka je aljanna saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ilimi na yaqini cewa duk wanda ya mutu da yi imani da Allah ba ba zai shiga aljanna ba tunda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya amfana shi a ranar gobe kiyama ko da bai yi imani ba da ba zai zo yana neman shi ba daga da yi wannan kalmar a gewaye da wannan bawan Allah akwai ƙurashawa manya irin su abu lahab abu jahal da ya je ya furta wannan kalmai sai su ce mashi a targabu al-millata abdul mutallib za ka bar hanyar babanka abdul mutallib sai ya kasa furta la ilaha illallah saboda su a lokacinsu abun kunya ne har ga yanzu zaka samu wasu mutane ilimi ya zo addini ya bayyana amma akwai wanda har yanzu suna rike da ra'ayin kakanni da uwaye yanda aka ya saba ya gani gidansu ana yi ko da ya saba ma koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga hanyar da shi wannan ruhun yake kore shi bai ma neman ya san menene gaskiya balle ya aiki da ita to wannan yasa Abu Talib ya kasa karba kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hayya aka amshi ran shi bai karba wannan kiran ba manzo Allah ce la astaghfirullah laka ma lam unha sabu soyayya da ke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mishi yasa yace zan nema ma gafara matukar Allah subhanahu wataala bai hana ni ba shine Allah subhanahu wataala yake ga mishi ma kana ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu ulul qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahu al-haq bai dace ba da annabi da kuma mummune da su dinga nema mushirkai gamara bayan ya bayyana gare su gaskiya cewa dole ya mutu yana mushirki Allah subhanahu wata'ala ba zai gafarta mai ba zai sashi cikin wutar jahannama anan kuma Allah subhanahu wata'ala ya kara gaya ma annabi cewa duk sanda yake ma wannan famfan nashi innaka la tahdi man ahbabta lalle kai ba za ka yi shi da wanda ka so ba walakin Allah yahdi man yasha lalle Allah subhanahu wata'ala yana shiryar da wanda ya gada lokacin da bawa zai ce ihdina siratal mustaqim ya Allah yana nuni yana nuni abubuwa guda biyu Allah ya shiryar da shi kuma ya sanar da shi kuma ya bashi iko ya bashi tabbatuwa akan wannan sawa da yawa daga cikin mutane za mu gani sun samu shirya sun karɓi musulunci amma ne za ka samu wannan shiryar tasu tana kan komo ana yawo da su ba su nan ba su nan sun kasa gane miye takamaiman addinin Allah subhanahu wa ta'ala miye takamaiman abin da aka turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi zaka gani yau baya tare da yan shi'a gobe baya tare da yan kalakato banda gobe baya tare da wani ma haka ga yawan kirista ya kasa ina ne zai dubo zai zai dubo ba kenan kage ya samu shirya ta farko amma bai samu waccan shiryar ba ta bi yasa Allah subhanahu wataala ya ce mu kamar yadda muka ga baya yahudawa sun samu wannan shirya ta Allah subhanahu wataala ya ba su ilimi alladhina atainahum alkitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa'annan wa'anda muka ba littafi sune wa yahudawa a cikin wannan littafin sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san shi da sunan shi da siffar shi kuma sun san tabbas cewa lalle manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya raiko shi amma ya ba su imani ba saboda mi wannan ilimin bai musu amfani ba ba su imani da shi ba saboda bai hito daga cikinsu ba don haka muke bukatar kowane lokaci bawa yake bukatar ya yi ta maimaita ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirar da ni tafarki wanda yake mikakke saboda ita wannan shirye mutum bai iya sayan ta da kanshi duk abin da zaka sa da kuɗi duk yanda zaka yi duk abin da zaka bata ka sa rayuwar ka baki ɗaya in Allah subhanahu wataala bai datar da kai ba da hanya wadda take ta kirki hanya wadda take bi ta tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka dace da shi ba jiya mun buga misali da yawa za ka gani ana sallah kusan masallacin suke zama amma za ka gani da an kwankwasa ko za a kira sallah duk sun wace sai an ƙare sallah su dawo saboda allah su bada wata'ala bai sa hannu a cikin lamarin su ba bai shirya da su ba gitti so kiyoyin su da su zo masallaci da haka duk abin da bawa yake yi na kowane na irin aiki ne to ya sani cewa yana buƙatar allah su bada wata'ala ya shirya da shi kamar yadda muka gani ita shiryar ga wadda muke magana kanta babu mai yin ta babu wanda ya sai shirya da ne sai Allah subhanahu wataala shi yasa Allah kasancewa ya san babu wanda ke shiryarwa sai shi ya umarce mu kullum a cikin sallah mu ga yawan garin addu'a ne bi nasrata mustaqim Allah ka shiryar da mu tabarki wanda yake ni kake sauri ta waka shirya babu wanda ya sai mu da adam da ya yi mu da adam da ta Allah subhanahu wataala ta ga mu a wani wuri da cewa من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا duk wanda Allah subhanahu wataala ya shirye da shi to shine shirye wanda kuma Allah subhanahu wataala ya batar da shi ba ba za ka samu wani mayukuncin lamarin shi ba da zai iya kama hannun shi shirye da shi duk yadda kake son mutum duk yadda ka kai kololuwa wajen san alkhairi ga wani dan uwanka ga wani naka ɗanka ne babanka ne kowa ne ne baka isa ka shigar da shi ba a kusa tabarki wanda yake mikakke sai Allah subhanahu wataala ne ya shigar da shi kamar yadda ya kamata gare mu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya kokarin shi na yaga ya shiryar da amon shi wanda ya rene shi da wani da shi amma Allah subhanahu wataala ya ga mushi cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha da kai baka shiryar da wanda ka so kai dai abin da ke hannunka ya manzo Allah kawai ka yi wa'azi ka gaya musu ayoyin amma shari'a ta Allah ta subhanahu wata'ala haka kuma wanda shari'ar da muke magana akan ta malamai sun ƙara kasa ta hanyar kashi biyu suke cewa akwai hidaya ila sirat ai a shiryar da mu kai abu sabon nan ta farki akwai kuma hidaya fi sirat a cikin siratin kuma anan ma Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da kai kana bukatar Allah ya shirin da kai ya zuwa sirada ina yake gashi nan to kuma in ka haushi kana bukatar Allah subhanahu wataala a cikin siradin ma ya sa hannu ya sa ma hannu a cikin wannan siradin da ka hau ka tam ka tabbata akan shi kuma kakka kauce kakka yi dama kakka yi hagu ka miƙe zat kana ta yi a musa wannan siradin wannan hidaya ta wani ita ce hidaya wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita shi ne siratun abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kamar yadda za mu gani a nan gaba mun zo fassara ne ne siratun saboda addinin gaskiya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda Allah subhanahu wataala ya ce bai karɓi wani addini in ba shi ba kamar yadda zairar islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya riki koma bayan addinin musulunci addini to ba za a karɓa mashi ba a wani hadisin yake ya ga wasu sahabban shi da wani yanki na taura a hannunsu suna karanta sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ina raye kuke aiki da taura kuna karantawa ya ce musu wallazi nafsi biyadi da kana musa hayyan ma wasi abu illa tibani na rance da wanda raina yake ga hannun shi da Allah subhanahu wataala da annabin musa karan kankan shi alaihi salam wanda aka sauka mu a taurin da yana raye da ba abin da zai kutar da shi ya samu cika sai in ya bi sai in ya yi imani da tun lokacin da aka aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun wannan lokacin duk wani addini Allah subhanahu wata'ala ya nace shi babu wani addini wa man yabda da islam dinan bala yuqbal minhu wa fil akhirati min al-khasirin bayan addini bayan musulunci ya zo babu wani addini da Allah subhanahu wata'ala yake karba shi yasa manzo Allah ya ce masahaban shi ko Musa alaihi salatu wassalam yazo ina raye to ba zai ishe shi ba sai ya bi sannan ba zai samu tsira mara da gobe kiyama sai ya bi wannan ita shine siratun wanda hidaya ta daga sirat Allah subhanahu wataala ya ganar da kai cewa ne wanda addini yanzu shine addinin da Allah subhanahu wataala ya yarda da shi sai kuma ita hidayar ta biyu shi ne hidayar da mutum ya kasance a kan wannan addinin kowane lokaci ya kasance yana duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da shi wannan ma shirya ce idan Allah subhanahu wa ta'ala bai shirya da mutum ba ba zai iya rikewa ba yana da imani mumini ne musulmi ne ya yi imani da Allah kuma ya yarda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma za ka gani yau ya yi zunubi gobe ya yi aikin lada yau ka gan shi can wajen saban Allah gobe ka gan shi wajen wa'azi da sauransu to wannan ma mutum yana bukatar Allah ya shirye da shi ya datar da shi ya tabbatar da kawon shi da digadigan shi ya tabbatar da su akan riko da abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da shi da kuma nahani da hani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya hane shi da shi don haka idan muka fahimci haka ya kuwa za mu sani za mu ga cewa lalle bukata tamu mu bayi bukatar mu ga Allah subhanahu ta'ala ya shirye da mu bukata ce wadda tana da alaka da rayukan baki da za mu ga babu wani mutum namu babu wani aiki da zamu babu wani komi zamu muna bukatar Allah subhanahu wata'ala ya shirye da mu a bisa daidai in ba da haka in ba wannan ba za mu ba mu iya yi makan koki za mu dinga fadawa za mu dinga wadawa a cikin fitintunu mu dinga wadawa a cikin bata Allah subhanahu wata'ala ya kare da haka kan mutum ya gani Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi yana zuwa masallaci inda ake wa'azi shi ne ba mamaki ma da aka yi ne ko kuma limamin masallaci ne ko kuma malami ne hawa asi yake yi da sauransu ko kuma bawa ne Allah ya yi shi yana da rukun da addinin shi bai wasa da addinin shi duk abin da zai yi sai ya nemi hukuncin Allah ce idan yake an ce wanga abu ba halak ba ne ya bar shi idan yake an ce wanga abu haram ne ba zai aikata shi ba dukkan wasu zunubai yana kokari ya kare kanshi kai ya wada a cikin su to kai wannan ya sa ya rubi kanshi ya dinga ganin shi don mi ma zai dinga zuwa yana tambaya Allah ya shirya da shi an samu wannan a cikin wasu ɗan ɗari wanda za ka gani suna cewa su waliyai ne ka dinga ganin suna nuna sun kai wata daraja su dinga shi a kan sun kai wata daraja ma suna iya yin duk abin da suka ga dama kaga wannan bata ne Allah subhanahu wataala ya batar da su ne ba su sani ba amma suna ganin su sun kai wata manzila ce wadda suna iya sun kai wata daraja ce wadda komi suka ga dama yi za su ba za su samu komi ba Allah subhanahu wataala ma ba zai musu azaba ba kafin karshen tabewa mutum ya dinga yin shi ya kai matsayin da duk abin da ya kawai daidai Allah subhanahu wataala ya kare don haka bawa yana bukatar kowane lokaci yana bukatar ya dinga maimaita wa ga addu'a ihdina siratal mustaqim Allah ka shirye da mu ta farki wanda yake miƙaƙe saboda wannan shirye kamar yadda muke ta gani babu mai ta sai Allah subhanahu wataala yau zaka gani wani mu zai a wallahi shi masallaci Allah subhanahu wataala ya datar da shi ya shirye da shi har ya samu ya zo masallaci zai sallah amma yana gama sallah kuma ana samu kashi ya tashi yawo bayan sallah babu nafila akwai nafila tun da za ka gani akwai wa'anda akwai na sallolin da an farin an sunanta bayansu da warkonsu a yi wasu nafilfili amma za ka gani da ya zo ya sallashi ta farilla kawai ya tashi ya wuta bai yi nafila saboda mai allah subhanahu wa ta'ala bai datar da shi bai shirya da shi ba da ya tsaya ya ci amfanin wannan nafila ba abin da ba inda za shi ba maki ba abin da zai yi kawai zuwa ne za ya je zama da zai tsaya wannan nafilan ba ta wuce minti uku ta daɗe minti hudu Allah kaɗai ya san abin da zai samu na lada inda hadisi ya tabbata na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya kiyaye ma Allah subhanahu wata'ala raka'a goma sha biyu a wuni raka'a biyu kayan sallah asuba raka'a hudu kayan sallah azhar raka'a biyu bayan sallah azhar raka'a biyu bayan sallah magariba da raka'a biyu bayan sallah isha'i Allah subhanahu wata'ala zai gina mai gida a cikin aljanna amma duk da haka nan yau da zamu kalla halayen mu diba mu gani a masallatan da muke sallah mutum nawa ne zaka ga ya shigo sallah gabanin sallah azhar yayi raka'a huɗu ko mutum nawa ne zaka ga bayan sallah azhar nan ya tsaya yayi raka'a biyu ko kuma bayan magriba ya tsaya yayi raka'a biyu ko bayan isha ya tsaya yayi raka'a biyu wani bai ma zuwa masallacin sai gab da an kada ba maki raka'a ɗaya gobi sun bar shi to kasancewa bawa alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rike wannan rakawoyin guda goma sha biyar kowace rana Allah subhanahu wataala ya yi alƙawarin zai gina mai gida a cikin aljanna to ka gani Allah ya shirya da mu muna zuwa mu sallah amma wannan bangaren Allah bai shirya da mu ba na mu tsaya mu yi wannan nabi sai ɗan kaɗan daga cikin mu yana Allah subhanahu wataala bawa yana bukata kowane lokaci a cikin komi da dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da shi ɗayan mu zaka gani yana da kuɗi ba yan kaɗan cikin aljihu shi ba sai mabukaci ne daga gani ka san mabukaci ne amma ya kasa da dala ko ko dala ashirin ya bashi tare da cewa ya san wannan sadaka in ya bada lada zai samu ya yi imani Allah subhanahu ta'ala ya shirya da shi ya yi imani bai cikin wa'anda suke ganin sadaka ba a samun lada ya san tabbas in yayi ta zai samu lada amma ba zai yi ba saboda Allah subhanahu ta'ala bai shirya da shi ba na yayi wannan abu muna buƙatar shirya Allah a cikin dukkan lamuran mai yawanci abubuwan da ke hana ka gani ga aikin alkhairi ba ka da wani dalili da yawa daga cikin suna cika dare kaga mutum ya kai kare biyu ya kai kare uku wani har ya kai asuba ma sannan ya kwanta amma ya kasa tashi ya yi raka'a biyu wani ya kasa tashi ma ya yi shafa'i da wuturi wanda ba za su wuce minti goma ba a cikin wannan daren saboda mu Allah subhanahu wata'ala bai shiryar da shi ba bai shiryar da shi ba daga yanayi yayi wannan falala alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga mu cewa Allah subhanahu wata'ala yana saukowa a tsakiyar dare idan dare ya raba ku Allah subhanahu wata'ala yana saukowa ya dinga cewa ala mustaghfirin fa astaghfirullah babu mai yin istighfari akan zunuban shi gafarta mishi babu mai neman wani abu ya tambaye ni in bashi amma sai mutum ya zauna har asuba ta yi ya kasa tashi ya yi raka'a biyu ko da amfanin kanshi ko dan kai addu'a Allah subhanahu wata'ala ya gafarta ma ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya baka abin da yake nema Allah subhanahu wata'ala ne bai shirye da kai ba bai baka dama ba ka zo ka yi wannan sallah amma ba da haka nan mutum da hankalin shi kuma in ya sani ya san waka falalai zai bari ta wuce shi kuma da yawa daga cikin mun sani mun san wanga fararolin amma kan muke bari suna wuce mu saboda Allah subhanahu wataala bai shiryar da mu wasu bai datar da mu wasu saboda mafi yawancin abubuwan da ke sa Allah ya kange bayan shi daga irin wanga abubuwan na alkhairai zunuban mu ne duk lokacin da bawa yake yin zunubi Allah su wannan zunubin yana sa ga abun alheri hukumar wannan zunubin ce sai Allah subhanahu wata'ala ya sa ya kasa yin wannan aikin shi yasa malamai suke cewa idan bawa zai ci gaba da yin zunubi ya ci gaba da yin zunubi karshe duk lokacin da ya zunubi aka ce ana yin dashi baki a zuciya shi karshe sai zuciya shi ta yi baki kirin har ya kai bai iya gane miye aikin bare miye aikin banza bai iya bambantawa duk abin da ya targaba shi kai wanda mishi zai yi to kenan zunubai da saba ma Allah subhanahu wata'ala suna sa bawa ya kasa samun wanda shirye wanda ita ce ta yi tashi duk lokacin da ya ga wani abu wanda zai amfane shi na alkhairi ya tashi da wuri ya aikata wannan abu na haka kenan kasancewa muna neman shirya Allah subhanahu wataala ba da yi ba da yi bane a ce kai yawa saboda Allah da ya dace mu ya yi mu sanin ya san muna da bukata ya san muna da bukatar wannan shirye shi yasa zaka gani kowane lokaci Allah subhanahu wataala ya umarci da mu ta maimaitawa duk mun zo sallah mun ga ya karatu kan suka gabata abinda malamai ra'ayin malamai ba ne da suka tantance cewa duk wanda ya sallah bai karanta suratul fatiha ba bai da sallah la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab a wata ruwaya la salata liman lam yaqra bi ummil kitab a cikin kuma wanda fatiha da muke magana kanta a cikin ta dake da wanda alƙur'ani ihdinas siratal mustaqim idan bawa zai yi ta maimaita ta zai yi ta gayyata zai yi ta gayyata saboda kowane lokaci kasancewa ka kana musulmi ba shi ke nuna baka cira kasancewa ka ka rike sallah biyar ba karate azumi ba karate ba maki asham da tarawih ba karate dukansu ba komi kake yi yadda ya kamata ba shi ke nuna ka cira ba dole ka dage ka ci gaba da neman Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da kai wannan ita ma wata shirya ce ya tabbatar da kai a kusa wannan abu har zuwa mutuwanka har zuwa Allah subhanahu ta'ala ya karbar ka a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga mu cewa inna ahdakum la ya'mal bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu baina inna ahdakum la ya'mal bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa zira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها lalle ɗayan zai dinga aiki irin aiki a aljanna zai dinga aiki irin aiki na mutanen ƙwarai zai dinga aiki aikin da ka gani kai kanka ka san wani masha Allah Allah ya bashi bi wasa da ibada wani akwai ruku da addini yace har sai ya kai tsakanin shi da aljanna zira'i guda ne yace sai littayin da Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta akan shi na cewa shi ɗan wutan sai koma aiki yin aiki na ɗan wuta sai shiga wuta kuma ce mu inna adam da ya amala bi amali ahli na hatta ma yakunu baina hawa baina hu illa zira fa ya fa yasbu alayhi kitab fa ya amala bi amali ahli janna wa yaqulu haka yace kuma wani ɗayan ku zai kasance yana aiki irin aiki na ɗan wuta har sai ya kai tsakanin shi da shiga wutar zira'i guda ne sai littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta ya rubuta na cewa wannan mutane sai ya riga sai ya koma aiki irin aikin na aljanna sai ya shiga aljanna dan haka kakka rubu da kanka ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya ma tawfiki kana ibada kana zuwa wajen ibada kuma kana sallah kana cika sallah ka ci gaba da yi kuma ka ciro ka ci gaba da roƙon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kai da haka ya kasance daga cikin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya musaddifal qulub saddif qalbi ala ta'atik ya Allah kai da kake juye zakata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka ya Allah kai da kake sarrafa zikata Allah ka sarrafa zuciyata akan imana Aisha radiyallahu anha ta yi mamaki ta ya kai Allah kai ka zo da wanda addini kai ka zo da wanda shirya kuma kake roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da kai sai ke ce mata ya Aisha ai zikatan mutane suna hannu suna kai ɗan yatsun Allah ne guda biyu yuqaddibuha kaifa yasha Allah subhanahu wata'ala yana motsa wannan zukatan yana jujjuya su yadda ga dama shi yasa manzo Allah sallallahu a wani hadisi yake gaya mu cikin hadisin fitattunin da za su zo karshen zamani yake cewa yusbihu mu'mina yusbihu rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'mina yace yabi'u dinahu bi ardin min ad-dunya Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani zamani zai zo mutum ya wayi gari yana mummuni amma ya mareci gari ya yi mareci kayan mareci da suke shi ya zama kawo saboda ya sai da dinin addinin shi da wani dan abu na duniya wanda bai ta kara karya kuma haka zai mutum na iya wayan gari yana kafiri kayan a ce mareci ya yi ya koma musu da haka duka waɗannan hadisai da wani da waɗannan dalilai suna nuna mu cewa lallai muna buƙatar kowane lokaci dinga roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mu kuma ya tabbatar da mu akan wannan shiri kan mu je muna da ibada Allah subhanahu wata'ala ya ya zage hannun shi a ciki mu dinga ganin mun ishi kan mu dinga ganin mun kai mun kawo mu dinga ganin ai mun isa Allah subhanahu wata'ala ya huda mun shi ciki karshe ka gani mutum ya zage ya bar addini ko ya mai da addinin bayan shi Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mai kare da haka kasancewa muna iya neman wannan ibadin ba shi yawan nemanta ba da yi ba ne neman allah su hannu wata ala ya shirya da mu bukatar mu ce ta sa dole mu dinga yawan nemanta allah su hannu wata ala shi ya halicce mu kuma shi ya yi kowa sanin shi yasa ya umarce mu da mu dinga neman waka shirya a kowane lokaci a cikin wani hadisi hadisi kudusi manzo allah sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala ya cewa ya ibadi kullukum ضالوا إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم يا أبو باينا دكم كن فتتوني sai wanda na shirye da shi don haka ne ku shirya ta in shirya da ku don haka na siratul mustaqim muna buƙatar ta kowane lokaci kuma ba mu wadatuwa da ita an mu koma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala anan za mu gani Allah subhanahu wa ta'ala ce ihdinas siratal mustaqim shirin da mu tafarki wanda yake nufake menene tafarki nufake malamai sun yi ta kanko kan fasa tafarki nufake kowa ya gani da usulubin shi da yadda Allah subhanahu wata'ala ya buɗa mashi yadda Allah subhanahu wata'ala ya bayar sanin shi amma dai duka baki dai ma'anar abin da suka gai sai dai ka ce maganganunsu sun sha ba amma ma'anar baki dai tana tattarewa ne akan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi wannan shine ake ce mata farki wanda yake kace shine wanda muke roƙon Allah subhanahu wataala ya shirye da mu akan shi a kowane lokaci Imam Ahmad ya yi tada hadisi a cikin Musnad din shi hadisin da Nawas bin Sam'an daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wataala ya buga misali akan wanga tabarkin mikalle da muke yi da shi yake cewa ya buga misali shi yace sirati ne gashi nan a gewaye da shi akwai gini an gini ya gewaye wannan sirati kuma a gewaye da wannan sirati akwai kogogi wa'anda an sa wannan abu ya rage wa'anda kogogi a kan kogogon wannan siratu akwai wani mai kira yana kiran mutane ya kuma mutane ku shigo wanga siratu baki ɗaya ku shigo ku tattaro baki ɗaya ku shigo shi kakkuyi nan kakkuyi dama kakkuyi hagu ku shigo wanga siratu a gehe kuma wani mai kiran yana kira cewa daga saman siratu cewa ku shigo eh, ta sama sirati wani yana kira yana cewa kada ku yi nan kada ku yi nan idan mutane suka shigo baki dai wannan kohoyin wani zai je ya nemi buɗe wannan kohon hayyau wani mai kira sai ya kira kakka buɗa saboda in ka buɗe wannan kohon za ka bi ta kuma kowa ce wadda ba ta yadda ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muku siratu wal islam wannan siratin wanda aka gani ga yana an gewaye shi da wani gini ana kira mai kira na kira zo ku shiga wannan siratin ya ce shi ne musulunci su kuma wannan abubuwan da aka sa aka gewaye wannan siratin ya ce iyakoki ne na allah subhanahu wa ta'ala katangu ne na allah subhanahu wa ta'ala iyakokin shi ne wanda allah subhanahu wa ta'ala ya hana a keta su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mun su kuma wannan kohohin wanda ke da kai wanda bayan sun yi masu kuda yace mahari Allah abinda Allah subhanahu wataala ne ya haramta su kuma wannan masu kira wanda ya kira ya ce kakka kuda wanda ka kira ya ce littayin Allah ne subhanahu wataala inda duk umarnin da ake mun da hani da mu aikata duka cikin littayin Allah ne subhanahu wataala mai kira kuma na sama wannan siratin wani mai wa'azi ne wanda a cikin zuciyar kowane mummuni a mashi ya kaga musulmi idan ya kai idan yana da imani a cikin ta imani duk lokacin da zai yi wani aiki na alfasha akwai wani mai wa'azi a cikin zuciyar shi wanda yana mai hannunka mai sanda yana kakkai kakkai rakai saboda ne su koyoyin sabon allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya riga ya nuna su allah subhanahu wa ta'ala kadai ya isa ya hana shi saboda manzala sallallahu ya ga mu kuma yana cewa ita sayyi'a zunubi kiran wani zunubi yake zaka ga duk lokacin da mutum yake wani laifi ya raina shi ya ci gaba da yake yake karce sai ya ga wannan zunubin ma ba komai ne ba sai kuma ya afka mana gaba da shi yana zunubi ko ya yake yasa wannan mai kira wannan mai wa'azi zai dinga ce ma kakkan kuma wannan ko ya ce a takanta wannan shi ne sirari kenan abinda Allah subhanahu wataala ya aiko manzon shi shine mutum zai bi kada ya yi nan in ya yi nan zai kauce in ya yi nan in ya yi dama ya yi hagu duk inda ya yi zai kauce kenan ana san ka yi mai tazar kai ya kauce wannan shine sirati a maganar malamai kenan hanya ce mai kanka wadda ba ta da wani wani ba ta da ko kaɗan ba ta da wani lamfashi ba ta da tudu ba ta da kwari saboda hanya ne kaka a amalaman injiniya da injiniya suna cewa hanya ne kaka tana da wata miza guda biyu tana da wata falala guda biyu wadda hanyoyi masu kwalkwana ba su da yawa saboda ita wannan hanya ta kasance mai da suna ta yi kusa duk lokacin da hanya ta kasance mai ke zarti babu wani abu da zai tare ka to wannan hanyar ta yi kusa haka kuma ta yi daɗin mu'amala a wajen yin gini duk lokacin da aka ba mani ko injiniya wuri zai yi kwanta aka ce mai gashi daga nan zuwa nan za ka yi kwanta san metar inda yin mike take zon za ka gani lokacin da zai kare ta ma ba ɗai yake ba da an ba shi wanda tana da tudu da kware ko kuma wanda sai ya shiga nan ya yi ta nan ne sai ya yi wani kwani don haka addinin da Allah ya aiko manzon shi sallallahu alaihi wasallam shine shiriya shine sirati kake wanda kowa ya dace da yi hadisi ya zo na hadisi ibn mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana suna zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yayi ya dinga yin layi yayi layi daman shi yayi layi hagun din shi yayi layi ko ina a gaban shi sai wani layi mikakke sai ce hajihi subul waɗannan hanyoyi ne ala kulli sabili shaytanin yadu ilayhi waɗannan da na yi gehe-gehe na hanyoyi ne akan kowace hanya akwai shaidan wanda yake kira a kanta amma wanda wadda ta miƙe ita ce hanya ta ita ce hanya Allah subhanahu wa ta'ala a takaice kenan sirati shine me yake da suna tafarki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu kwana-kwana a cikin shi babu wani ya ce babu wani ya ce abi babu a'a in baka bi ta hanyar wani addini ka bai ba a'a duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi ya tabbata manzo Allah ya koyar da shi to kai ruko da shi kuma abinda ya hana da shi aka kanu da shi wannan shi ne ka kama tafarki wanda yake mutacce Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mu wa anna hadha siratun mustaqim wa fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabil lalle wannan wannan shari'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi muku da ita ita ce tafarki na wanda yake mutacce ku bi shi kada ku bi wasu hanyoyi wanda za su bambanta ku kada ku ba wasu hanyoyi wanda za su ga halaka wannan shi ne siratul mustaqim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda shi ne yake kai bawa da dukkan alheri dukkan alherin da mutum yake so dan ya koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan siratul da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo to lalle tabbas wannan siratul zai kai shi a dukkan kowane alkhairi yake nema a wasu daga cikin malamai suka cewa siratul mustaqim shine sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce shine abin da ahli sunna wal jama'a suke akan shi duka ne da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ahli sunna wal jama'a suke shi duka yana cikin mi yana cikin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibn kathir yake cewa dida ibarat kalmomi na malamai wajen fassara sirati sun sha bamban amma dai baki dai karshe abu yana gangamuwa ne ya tattaro akan mi akan cewa wannan siratun shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu a cikin wani hadisi yana cewa اقتربت اليهود والنصارى إلى 72 فرقة اقتربت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة سيجب كلها في النار إلا واحدة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin cewa Yahudawa sun kalkasu akan addinin da Allah subhanahu wataala ya saukar musu akan at-taura da Musa ya zo da ita sun kalkasu gida 70 da ne duka cikin wannan kashin 70 da ne yace kashi ɗaya ne zai shiga aljanna kenan kashi 70 dukkan su musan bala da zai aka kuma yace nasara ma sun kalkasu kashi 72 su ma kashi 71 duka mutasakin duka wata suka yi kashi saba'in da ɗaya ne kare kashi kashi ɗaya ne cikin su kawai zai ci rashi ɗaya ne ke bisa siratun mustaqim wanda Allah subhanahu wata'ala yake so ya ce haka kuma al'umma ta ita ma za ta karkasu za ta rarrabu su saba'in da gida saba'in da ya ce dukansu kowa yana kiran shi musulmi ne nan ana hirar ba wai kawurai ba su kawurai ba a maganarsu ala ya ce al'ummar shi al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne wa'anda suka yi imani da shi ya ce a cikin wa'anda suka yi imani ne za mu kalkasu so saba'in da uku wannan saba'in da uku ya ce saba'in da biyu duka wuta suka yi sai guda ɗaya ce sahabbai suka yi mamaki suka ce wata ce wannan guda ɗaya ya ce ma ana alayhi yau ma wasu hali abinda nake a kan shi a yau da kuma sahabbaina da abinda sahabbaina za su kasance a kan shi saboda manzo Allah sallallahu ya ga mu a wani hadisi yana umartar mu da mu riko da sunnar shi da sunnar sahabban shi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati kullu wa sunnati khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin kenan abinda manzo Allah sallallahu alaihi yake akan shi lokacin na addini abinda manzo Allah sallallahu alaihi yayi na addini saboda manzo Allah sallallahu alaihi bai bar duniya ba sai da ya cika mu addini kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka mashi a hajjin shi na babbana اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا yace masahabbai kun shaida na cika addini suka ce eh mun shaida kenan manzo Allah sallallahu wannan sababbin babu wanda yayi kowa sanin addini fiye da su saboda su suka rayu da manzo Allah wani wahayin ma akan su ne yake sauka wani ne daga cikin su zai yi laifi sai Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi wani ne daga cikin su zai yi wani abu sai Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi kenan sun yi kowa sanin addini ga musulunci shi yasa manzo Allah ya ce wanda za su ci cikin wannan 73 su ne wa'anda suka kasance a kan abin da yake kan shi sau da kawa suke biye shi ba su saba mashi suke biye shi ba su biyo wani shirme ba su biyo wani abu wanda ba shi ba ba su kirkiro abu wanda ba cikin addini ba su ce addini ne kuma suna koyi da sahabbai na suna aiki da abin da sahabbai na suka yi da ci wannan su ne za su tsira yana wannan ke nuna mu akwai wasu hanyoyi shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi cewa mu nemi da ya tashi cewa da mu nemi shirye shi akan tafarki sai ya ce mikacce saboda Allah subhanahu wataala ya san akwai tafarki wanda ba mikacce ba akwai tafarkin da yayi nan ya karkace yayi kwana ya ba inda bai shiga ba shi kuma wannan bai yi ta bayan Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya umarce mu da mu nemi shiriyar tafarki wanda yake mikacce wanda la ikwaje fi babu kwana kwana a cikin shi wanda shi ne koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riko da alqur'ani da riko da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sune tafarki wanda yake mikacce ba kan mu bauta wani Allah wanda ba Allah ba kuma kan mu bi wani wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka zo magana kan ibada mun ga cewa ibada ba ta tabbatuwa Allah subhanahu wataala ya karbi ta sai ta ci sharuɗa guda ne a yi ta don Allah a yi ta kan aliyi wani Allah wanda ba Allah ba kuma abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-ikhlas wal mutaba diyan da zaka tashi kai sallah yanzu babu wanda cikin mu zai tashi yi sallah a zaure yi sallah takwas ya raka a takwas babu saboda mi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa sallah azama raka a hudu ce to in dai za mu yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallolinmu babu wanda zai yi azumi 35 cikin babu wanda zai zuwa ya ce yau ba cikin watan hajji bai ce ya kai hajji zai babu to duka wa ya sa wannan lokutan wa ya sa wannan ka'idodin wa ya koyar da musu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to in dai har za mu bi shi a cikin wannan lamurran baki dai to ya dace a cikin sauran lamurra ma baki dai kan mu zama cikin wa'anda Allah subhanahu wataala ke cewa wa tu'minuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd kada ku yi imani da sashen littafi ka ku ce masashe abin da ya daidai da ra'ayinku za ku rike ku yi imani da shi ku bi wanda kuma ya saba ma ra'ayinku sai ku kawo soyayya zuciya kibin abin da ya yi daidai idan sai mun kamunki mu koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba tabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya ku bi abinda aka saukan muku daga ubangiji kada ku bi kuma bayan wannan wasu waliyai ko kuma wasu majibunta na bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne abin biya kuma shi ne abin koyo Allah subhanahu wata'ala shi yasa ya umarce mu da kullum mu roki Allah ya dace da mu ya shirye da mu me zai shirye da mu siratul mustaqim tafarki wanda yake shi ma siratul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar shi ba haka nan sai eh Allah subhanahu wata'ala bai bar shi ba haka nan sai ya ce tafarki wanda yake kake shine tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine riko da alqur'ani sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mun so mu kare suratul fatiha a yau amma kuma gashi lokaci yayi idan Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu ji wannan siratul aswa ne Allah subhanahu wataala ya ce siratul ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin tabarkin mu da kai mu ni'ima ba tabarkin mu da kake wushi da su ko kai wushi da su kuma ba tabarkin mu da ba wanda suka bace idan Allah ya kai mu subhanahu wataala gobe za mu ji suwa ne an'amta alaihim kuma za mu ji suwa ne ne alfani suwa ne ne almahutu da alayi abinda muka karanta na daidai allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم ائتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتتم من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم ارزقنا بغير حساب اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا قابل لما بسطت ولا باسط لما قبضت اللهم بسط لنا من خيراتك وبركاتك برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا فقراء محتاجين إليك يا الله اللهم أغننا بفضلك عمن سواك اللهم أغننا بفضلك عمن سواك ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمك أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت رحمة لنا من كل شر اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ائتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم بدل لنا مكان الخير امنا ومكان الامر غنى ومكان الذل عزا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تفرق ابدا من النار اللهم لا تفرق ابدا من النار سبحانك اللهم نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه